أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan wuri a wannan masallaci mai albarka yau juma'a 22 ga watan safar hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1445 wanda ya daidai da tara ga watan goma miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta 2020 insha Allahu ta'ala za mu gabatar da darasi kan alƙur'ani mai girma da kuma yadda daraja ta alƙur'ani take da waɗanda suke karanta alƙur'ani da waɗanda suke karantar da alƙur'ani da waɗanda suke taimakawa makaranta alkur'ani irin matsayinsu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da kuma irin falalar da za su samu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. To, da yake ba na jin yaren zabarmanci sosai ina ji kaɗan kaɗan ne ba sosai ba. To, amma akwai malami wanda in an ƙare karatu zai yi ta'aliq zai iya yin resume saboda mutane su fahimci ni ake son a ce. bayaninmu zai tsaya ne akan abubuwa guda uku harihin za ake cewa ko? abu na farko menene alkur'ani abu na biyu duk abin da ya samu alaƙa da alkur'ani ɗaukaka yake samu abu na uku me yasa mutane suke sako-sako suke wasa game da alkur'ani to wannan karatun mu cikin waɗanda abubuwa guda uku zai kare abu na farko mine ne alkur'ani wani in ka ce mai alkur'ani zai ce maka kawai alkur'ani magana Allah shi kenan ko ba ya kare ba to ai ba alkur'ani dai an magana Allah a taura magana wace injila magana wace zabura magana wace waɗansu suka ce malamai Qur'ani kawai a ce Al-Qur'an akwai maganganu da dama waɗanda ba zan kawo su yanzu ba don babu lokaci shine Al-Qur'ani shin ya samo asali ne ko haka ne aka sanya masa suna ko ko cikin larabci ne mushtaq ko ghairu mushtaq Imam Shafi'i ya ce cewa ghairu mushtaq kawai Allah ya sanya masa suna Al-Qur'ani jamhur suka ce a'a yana da alaka ne daga ciruwa daga wata kalima ta qara'a yaqra'u qur'anan إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه akwai magana mai yawa wanda in mun tsaya kan wannan kawai sai mu kare inar da ya ba mu kare karatu ba amma malamai suka ce in za a nuna menene alqur'ani sai a ce huwa kalamullahi ya an ka ce kalamullah ana nufin alqur'ani maganar wace maganar Allah waɗansu suka ce a'a za a ce allafzul arabiyu wato lafuzza ne na larabci ko kuma mu ce kalamullahi bil lafzil arabi magana ce ta Allah wadda sassauka da larabci kaga an ce maganar Allah at-taura ta shiga ciki injila ta shiga ciki zabura ta shiga ciki amma bil lafzil arabi wanda anka saukar da larabci alqur'ani ce domin ya ce wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al munzirin bilisanin arabiyyin mubin sannan kuma da aka ce kalamullah maganar Allah akwai magana ta aƙida wannan wuri mai tsanani saboda an samu a cikin tarihin musulunci a daular abbasiyya mu'tazila suka ce qur'an al-qur'anu makhluq fitnatu khalqi al-qur'an to sai al-qur'ani ai halitta ne wanda yake karatu yanzu tana yiwa bai san wannan problem ba wata rana sai ya karo da shi imamu ahmad kan wannan matsala ya yi kasu an ba shi kashi har ya suma cewa alkur'ani halitta ne domin mi domin muna da fafiye yanzu sai mu ɗauko ƙur'ani fafiyen ga ai halitta ne taddawa wanda ake rubutu da shi duk ko wani abu ai shi ma halitta ne sai suka ce alkur'ani halitta ne aka kama aka kama imamu ahmad sauran malamai sai su ce a'a wanga halitta ne suna nufin fil shine halitta amma ba alqur'ani ba sun yi dubara imamu ahmad ya ce to in duk malamai za su yi dubara ya za a gane gaskiya ya tsaya aka bashi kashi aka mai azaba wannan matsala din yadda za mu gane ta dan adam yana karanta alqur'ani as-sautu sautul qari wal kalamu kalamullah sauti da muke magana da shi na dan adam ne amma magana magana ce ta Allah domin ni domin president in ya yi magana za a yi traduirkinta cikin wata lang mai traduirkin traduction tashi ce amma magana ta president ce sautin na wada naka sauti namu ne amma maganar ta Allah ce imamu ahmad wata rana da ya zo karshe sai ya fito daga cikin gidan kasu an ba shi kashi sai ce musu wallahi je na yi wani abin mamaki ce menene yace na tashi zan yi qiyamul layl na zo qul huwallahu ahad allahu samad sai iski qul huwallahu ta mutu shine abu ko suka ce a baka da hankali suratu qul huwallahu da kace ta mutu ai baka mutuwa yace to kenan wannan yake nuna maganar Allah ce ba halitta bace domin duk halitta tana mutuwa kullu nafsin za'iqatul maut akwai wata kissa da malamai sun ba'afa ta tana cikin at-tarikh al-kabir na ibn atakir babban malami da ya zo zai tattauna da su wasu malamai sun za'afa sanadinta amma an ce an haɗa sanadin kuma ko da ma riwayar bata inganta ba amma hanyar da malamin ya tabbatar da hujja gaskiya ce shi ne cewa da aka zo da malami sai ya tambaya ya ce ma shugaba domin sarki ya yarda wannan akida na wannan lokaci shi yasa ba a son malamai waɗanda ba su da imani su kusanci sarki da mai kuɗi da ɗan siyasa paske za su je neman abinci ne ba addini za su je gyara ba sai malamin nan ya ce ma shi shugaban mu'tazila ina ganin ibnu abi du'at ne shin wannan magana da kake faɗa na cewa alqur'ani halitta ne shin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya san da wannan maganar ko bai san da ita ba sai gashi tsayi in ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi bai san bai sani ba kenan ya jahiltar da manzo shi yasa duk wanda kake son ya ce ba za a bi magabata ba kenan ya son ya nuna shi ya san abin da ba su sani ba in kuma manzo sallallahu alaihi wa sallam ya san da wannan ya an kai bai faɗa ma al'umma ba har yadda fi sahabbai ba su sani ba kai ka sani kak sai ya ɗauke wuta wannan shine farkon ƙarshen wannan musiba a fara sakan ma mutane mara a kanta kalamullahi bil lafz kenan fafiye da sauti waɗannan halitta ne amma shi alqur'anin ba halitta bane kalamullahi bil lafz al arabi sannan kuma almuta'abbadu bi tilawatihi karatun alqur'ani duk harafi ibada ne kamar da hadisi na Abdullah ibn Mas'ud ya zo cikin sunan Tirmidhi man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana wal hasanatu bi ashri amsalha لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف دون ذكر حرف في قراءة القرآن إلى لا دابوما kuma yana da lada daya yana da mai kyau kyau din nan kuma ana nufin za a yi mai multiplier par 10 bal ma yana yiwa Allah ya limka mai ninkin baninki domin mi domin wajen ciyarwa ba da sadaka in ka ba da guda Allah zai baka goma zai baka ɗari bakwai to ina ga alƙur'an masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ka masali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha to in Allah zai baka ɗari bakwai in kayi kuma ya lillinka ma yadda ya ga dama multiplication to ina ga qur'ani da kuɗi da qur'ani wani ne fi daraja kina alqur'anu min babi aula sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake la aqulu alif la wato alif la mim harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf to sai akai sabu tsakani shin nan alif da yake la mim za mu dauke su ne a matsayin huruf ko za mu dauke su a matsayin kalimat in mun ce alif mun kalle shi harf ne amma sunan shi kalima ne alifun sai mun sa alif da lam da fa shi yasa shekul islam ibn taymiya yace kalima ake nufi jamhur kuma suka tafi cewa alif harf kawai ake nufi kenan in mun dauki zancen shekul islam ibn taymiya bismillah matsayin biyu ne kawai ar-rahman matsayin kalima biyu ne da alif wal lam da rahman ar-rahim biyu ne kenan nan ladan amma in mun dauki jamhur ba'un harf sinun harf mimun harf har zuwa karshe wanda kuma shine abinda da yawa suka tafi karshe almuta'abbadu bi tilawatihi ko wani harfi lada ake samu sannan kuma almu'jizu bi aqsari suratin min alqur'ani mu'jiza ne da sura mafi zama karama ko gajeruwa ba a ce qur'ani karami da babba sai a ce gajere kisaru suwar ba a ce sigaru suwar ba dan kaka san amma da cikin qur'ani akwai karami ita ce inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar duk wanda yake alqur'ani ba daga wajen Allah bane ya kawo shi kuma wannan qur'ani ya tabbatar da wannan lokacin da alqur'ani yake makka sai aka ce su kawo alqur'ani complete فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين كما أكتب قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أنا أنا أنا ننسي أكتب سكاو سورة غوما أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin sura goma daga nan kuma aka ce aka kawo sura daya fa'tu bi suratin mithli wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin a cikin suratul yunus sai aka zo kuma a madina aka sake komawa sura daya wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli sura daya suka kasa to sai malamai suka ce sura daya ake nufi imam qadi iyad cikin littafin sa ash-shafa babban dan malikiya yace a aya guda duniya ba ta iya kawowa domin mi domin maganar Allah ba ta daidai da maganar halittu kenan aya guda ta alqur'ani duniya ba ta iya yi sura kin kawai an ce sura ne amma ba shi ke nuna za su iya kawo ko da sura aya biyu ba sai malamai suka ce balma kalima guda irin ta alqur'ani ba a samu domin bambancin idan Allah ya faɗi kalima ɗaya ilimin da ta kumsa Allah ɗaya san iya fashi amma kai in ka faɗi kalima guda ilimin da take kewa da shi ɗan kaɗan ne wa ma utitu min al-ilmi illa qalila shi yasa tafsiri ana ta yi ana ta yi har yanzu ma'anonin alqur'ani musu ƙari ba kalima guda ta alqur'ani duniya ba ta iya sanin ilimin ta al-mu'jiz bi aqsari suratin min sannan kuma al-mabdu bi suratul fatiha mai farawa da suratul fatiha ba ana nufin alkur'ani ya fara sabka ne da fatiha ba a'a tsarin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar shi shine da fatiha ake farawa sura ta farko da ta fara sauka ita ce iqra shi ne zance mafi inganci hadisi yana cikin sahihul bukhari na ummul mu'minin aisha radiyallahu anha babu bad'il wahyi hatta ja'ahu al-haqqu wa huwa fi ghar hira فقال له اقرا yace ma ana bi qari'i ita ce aya ta farko da ta fara sauka kuma da ayi karatu dan a nuna maka al'ummar musulmi ba al'ummar jahilci bace ba radda za mu cin nasara sai mun karanta addini sai mun karanta duniya sannan mu zamanto gaba sunan mu ummatu iqra al-mabdu bi suratul fatiha ana nufin ya fara da suratul fatiha al-maqsum bi suratul nas ya kare da suratul nas shi ma ana nufin bisa ga tsarin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam bar shi domin aya ta karshe wadda ta sauka a cikin alqur'ani akwai sabani amma zance mafi inganci ita ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wasu ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati in ka duba akwai ma ra'ayi sun kai fiye da goma amma sai malamai suka ce zance mafi inganci biyu ne wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ita ce aya ta ƙarshe amma al-yawma akmaltu lakum dinakum ita ce ta ƙarshe wajen hukumce hukumci sauran kuma arakin da aka kawo kowane sahabi aya ta ƙarshe wanda ya jiya ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce ita ce ta ƙarshe ita ce ta ƙarshe a jin shi bai sani ba kenan nan qur'ani yana da yadda ya sauka kuma yana da yadda an ka tsara shi dan ka gane ga kaji malamai sun ce al mabdu bi suratul fatiha kace a'a to ai an ce iqra ita fara sauka ga abin da ake nufi wannan shine al qur'an in an tambaye ka kalamullah ta'ala bil lafz al arabi al muta'abbad bi tilawatihi al munazzal ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al mu'jiz bi aqsari suratin minhu المبدوء وتو المتعبد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس wannan shi ne alƙur'ani nukta ta farko ke ko sai nukta ta biyu falala alƙur'ani wanda shi ne asalin karatu abin da kamata mu sani duk malamai suke cewa babu wani abu a duniya babu wani abu wanda zai samu alaka da alkur'ani sai ya koma shine top sai ya koma shine mere babu shi amma bari mu bada misali in ana son a gane abu yana da daraja za a koma a gane daga wayan hito ko ba haka nan bane yanzu an kace maka littafin nan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yi shi ai ka san ko ne Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah amma an ka ce ba wani malami na yi shi baka san shi ba ka ga littafin nan koda yana da fa'ida za ka yi shakka to français langue ce tawa ta mutanen france me yasa france yake da kima wanda ya iya france nan niger yake haka da cikin mutane yana nuna wani abu saboda ya iya langue française anglais me yasa yake da daraja parce que saboda mutanen anglais da america sun yi jirgi sun yi mota ko ba haka nan bane sun yi portable sun yi arm nuclear suna da university university suna da center de recherche suna da laboratoire su ne ke mulkin duniya suke da nations unies united nations okay to shi ko alqur'ani magana wace waye sama da ƙasa waye duniya waye faransai waye amerika to ya za a yi magana shi kuma ta zama to kasan tasu gaskiya akwai hankali wanga mutum ne irinka kana son langarin shi ka kimanta ta paske ya yi kayan wasu abubuwa to hatta da jirgi da mota ba yin su bane yayi har hada su ne yayi paske karhe da aka yi mota da shi da roba da aka yi mota da ita da selularkin da an ka yi abinda aka yi su da shi Allah ne ya halicce shi shi nasara iyaka sai ya ɗauko wannan ya gama da wannan ya yi selular to ya an kai maganar bayin Allah ta shi maganar Allah kenan kaga daga nan alkur'ani zai samu daraja wannan da farko kenan shi kenan bayan alkur'ani yana wajen Allah sai ya zo cikin lauhin mahfuz bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz shi yasa da qur'ani ya sabka cikin lawhil mahfuz duk duniya babu wani allo babu wani abin rubutu wanda ya kai lawhil mahfuz saboda qur'ani ya sabka ciki babu nan ma akwai wata mas'ala alqur'ani ya sabka daga wajen Allah lauhil mahfuz daga lauhil mahfuz jibril ya dauko shi ya kawo shi a sama'ud dunya suna cewa a baitul ma'mur sannan ya sauka ga manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 13 wadansu kuma suna ganin a'a alqur'ani dun na shekara zuwa shekara ne yake sauka a baitul ma'mur domin ya ce fiha yufraqu kullu amrin hakim amma riwayat suna nuna a'a gaba ɗaya ne ya sauko a nan sama'ud dunya kenan su waɗanda suna dibin na shekara-shekara ke sabka wannan ko su nuna a duka gaba ɗaya na ventura zankin ya sabka a shekara guda a lokacin a lokaci guda sannan ya sabka a can duniya shekara ashirin da uku amma a nan turawa sai suka al'imu su ta shirikun sai suka ce ƙur'ani ba guda ba ne manti a koro akwai ƙur'ani na allah shi ne ya taso daga wajen allah ya zo lauhul mahfuz akwai ƙur'ani na jibril wanda jibril ya zo ya kai ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai qur'ani na muhammad shine sallallahu alaihi wasallam yayi magana da larabci fasu alqur'ani ba da larabci bane Allah bai magana da wata lanka to riwayat na ibn abbas an hada suka diba cikin majalla ash-shari'a al-kuwaitiyya sun tabbatar da asar na ibn abbas da suka ce qur'ani ya sabka a sama'ud duniya waɗannan asar kin sun inganta an hahada su kuma wannan dalili za a maida shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faske ra'ayi bai shiga ibnu abbas bai san gaibi ba mimma la majala lir ra'yi fihi idan fa huwa fi hukm al marfu' inda al muhaddisi to cewa qur'ani ya sabka so uku kenan ya sabko daga wajen Allah zuwa ga lauhil mahfuz ya sabko daga lauhul mahfuz zuwa ga sama'ud dunya biyu kenan sannan kuma zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ba matsala bane wanda suka ce ya sabka so biyu ba matsala bane ya sabko daga lauhul mahfuz zuwa ga sama'ud dunya zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan maganganun su babu matsala wasu sun dauki da bakin lauhul mahfuz wasu sun dauka zuwa ga Allah duka waɗanda maganganun su babu matsala amma dukkan shi lafzuhu wa ma'anahu min Allah ta'ala da lafazin alqur'ani da ma'anar shi duk daga wajen Allah suke wannan shi ne aƙida ta sunna wal jama'a to yanzu qur'ani ya hito daga wajen Allah kenan babu superior sama Allah kenan babu magana da ta kai ta Allah da ya zo lauhil mahfuz sai ya sa lauhil mahfuz ya fi kowane abin rubutu a duniya daga nan in mun dauki cewa alqur'ani ya zo sama'ud duniya a baitul ma'mur me yasa baitul ma'mur yafi kowane bait a duniya a sama ta duniya yafi kowane wuri kima a sama'ud duniya saboda alqur'ani ya sauka a cikin shi bayan wannan wani mala'ika ne ya zo da alqur'ani ha jibril wane ne shugaban mala'iku jibril saboda alaka shi da sauka da alkur'ani ya za mu gane wannan da a ce dukkan littattafan Allah da injila da zabura da attaura da sauransu jibril ya zo da su sai bai zo da alkur'ani ba kana ganin cewa wannan da ya zo alkur'ani bai jibril ba zai fi shi amma saboda ya zo da alkur'ani shi yasa ya zamanto shugaban mala'iku gaba daya shi yasa Allah kira shi al-amin nazala bihi ar-ruhul amin da ya sabka da alqur'ani sai zaman to shine shugaban mala'iku da alqur'ani ya sabka a nan duniya gawa ya sauka annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wane ne shugaban mutane me yasa saboda alqur'ani ya sabka gare shi dan a nuna maka cewa duk abin da ya samu alaka da alkur'ani shine top mutumin da alkur'ani ya fara sauka a gare shi shine shugaban halittun Allah gaba daya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba a yi irin shi ba a zamanin shi babu irin shi bayan shi ba a samu irin shi bayan wannan a wani gari alkur'ani ya sauka makka ko da ina kuma da madina duk duniya ina ne fi koyi na kima eh makka da madina me yasa saboda nan ne alqur'ani ya sauka makka ita ce top da madina furkuwa parce que Allah ya sabkar da alqur'ani tsakanin makka da madina in ka samu alqur'ani in ka ji sura sai a ce makkiya au madaniya akwai nigeria akwai afirikiya akwai sura amrikiya akwai eurobiya babu to makka da madina su ne top paske alkur'ani nan ne ya sauka wuce gaba da bayanin mu alkur'ani da wani yare ya sauka larabci duk duniya kenan wani yare ne fi larabci don me saboda alkur'ani ya sauka da yaren larabci inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun anzalnahu suratu yusuf ja'alnahu suratu zukhruf dan ka gane sai har da alkur'ani alaran makaka sai kace anzalnahu cikin suratu zukhruf ake ja'alnahu cikin suratu yusuf a ce kai kuskure duka ayoyin farko su iri ya bambanta saboda alqur'ani ya sabka da larabci lang arab ita ce lang mafi tsada da kima da daraja a duniya in ba a san ta ba ba za a san alqur'ani da kyau ba ba za a san sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kyau ba ba za a san shari'ar musulunci da kyau ba shi yasa Nations Unies, United Nations, in za a rubuta rapport wanda ake son zai yi shekara hamsin ko ɗari, kun san ko da langa ake rubutawa da larabci, ba a rubuta an faransai ba a rubuta an dangare, amma ba ku san dalili ba. Faransai na shekara ɗari da na yanzu manti a fono ba ɗaya ba ne angle na shekara ɗari da na yanzu ba ɗaya ba ne yanzu in an kaɗo kuma english na shakespeare wani babban masanin angle ne sai an yi maka explication ki abin da yake yanzu kuma an angle ne larabci da wanda ake yi zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wanda ake yi yanzu larabci alfusha grammar arab mai grammar arab mai grammar da wanda aka yi wancan lokaci da wanda aka yi yanzu duka ɗaya ne shi yasa in mun ɗauki alkur'ani muna ganewa in muka ɗauki sunna muna ganewa in muka ɗauki maganganun sahabbai da tabi'i da tabi'i tabi'i da muna ganewa amma faransai da ka koma shekara ɗari kana iska mu mu mu waɗanda baka san su ba me yake nunawa kenan rapport in ana son ya jima kuma a gane shi sai an rubuta shi annarab kuma grammar ta arab ba ta shanje yanzu in muka ɗauki larabci wanda bai da grammar kowace ƙasa tana nata wanda suke cima wato abin da lahja da ta sa'udiyya da ta libi sai na falamin suna da ya kama da juna balma na ƙasa guda ba ɗaya ba ne yanzu da lahaja ta riyadh da lahaja ta makka da lahaja ta madina sai dai fara memshon kana yin magana za a gane ba ɗan garin kake ba faransai da angle har wanda ke da grammar ba ɗaya ba ne da faransan canada da faransan france sai dai fara memshon da faransan paris da faransai na marseille ba ɗaya ba ne haka da angle na ingila da angle na america sai dai fara memshon mai amma larabci mai grammar da na Nijar da na Makka da na Madina da na Najeriya da na Africa du Sud da na America da na France da na Europe da na Azi duka ɗaya ne in dai shi ne da kun yi magana duk musulmin duniya suna gane juna sai suka zaɓi larabci shi yasa larabci da Allah ya zabe shi ya saukar da alqur'ani da shi parce que c'est une langue internationale et incontestable langue ce tana da alaka da addini ba wanda isa ya yake ta lokacin mu yana tafiya kuma ina nan ina ta jan magana to bayan langa arab a cikin lokuta na duniya gaba ɗai waɗanne lokuta ne suka fi kima duka gaba ɗaya a duniya shine lokacin da alƙur'ani ya sauka zantro azam da alƙur'ani ya yana sauka su ne lokaci mafi kima da tsada da daraja a halittar duniya gaba daya domin mi domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana raye yana annabin Allah sirrin da alqur'ani ya kare sabka jibrilu ya bar duniya sai rana guda yake shigowa waye santa lailatul qadr inna anzalnahu في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها جبريل يا ينشي علاقة دنيا باب وحي shi yasa a nuna maka ashe waɗannan ventuwa zan da Qur'ani ya sabka su ne mafi kima me yasa Jibril yake sabka cikin Lailatul Qadri inna anzalnahu fi Lailatul Qadr fa wannan ranar ce a tuna da sabka Al-Qur'ani cikin dare na duniya wani dare ne fi daraja me yasa saboda ran nan ne qur'ani ya fara shigowa duniya khairun min alf shahr menene khairun min alf shahr ita ce mafi alkhairi daga wata dubu ka san muna sai a ce daidai da wata dubu take sai ai kalkula a ce ka tofa kwambiyan dare a qur'ani bai ce ba mislu wato alfi shaharin ba khairun khairun khairun mafi alkhairi daga wata dubu Allah ɗaya san iyaka wajen fassara na ana samun problem khairun in an ce ya fi shi alkhairi ba a san ko shekara nawa bane kai na ga cewa wata dubu in mun dauke shi o minimum amma o maximum la ya'lamu hasrahu illa Allah lailatul qadri khairun min alfi shahr daren da Qur'ani ya fito ga ya fi wata dubu Allah ya san ko daidai da wata nawa ne miliyon ne miliyar ne abinda Allah ya gada ba to cikin watanni na shekara wani wata ne ke kone wata daraja Ramadan shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran saboda Qur'ani ya sabka cikin watan Ramadan shi yasa watan Ramadan shine top et meilleur parmi les Noirs. Donc, sai mu je gaba. Gida, gida, wani gida ne fi kone gida kima da daraja a duniya? Eh? Eh? Ka'aba, a gidan mutum gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam me yasa ya fi kowane gida ta bayan wannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر يطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة me yasa gidan manzo sallallahu alaihi wasallam ko ni gida qur'anin nan ne yake sabka nan ne shi yasa babu wani gida wanda ya kai wannan gida daraja babu in kuma akwai to sai a kawo shi muna jira dan nan har zuwa tashin duniya okay takarda papier wani papier ne fi kone papier daraja da alƙalami shi ne papiyen da an ka rubuta alƙur'ani da abin da an ka rubuta alƙur'ani shi duk wata constitution duniya ana canjanta ko ba canjanta constitution masu ita ma sai kaga cikin ana shari'a wani lokaci sun ɗauko constitution sun yi amma qur'ani la ya'tihi al-batil min bayni yadihi wala min khalfihi kuma qur'ani in ka gane shi cikin masallaci yake daraja yake da ita shi yasa babu wani fafiye mai daraja irin fafiyan alqur'ani yanzu fafiyan gane jarida ko gani ba ana sai da jarida mutane na saye 2000 combien combien in an ka kare karatu sai a kai ta ina poubelle bayan fubel sai a kai mai kosai da mai sai da dundu muru da kekena sai ka sa shi ciki in mai ci ya kare ci sai shi haka amma alkur'ani wannan bai zuci to mu je gaba saboda lokacin namu kaɗan ne ba yawa ne da shi ba misalai ne muke ba suwa kawai a gurguje bayan shi cikin sahabbai na annabawa waɗanne sahabbai ne suka fi kima sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ko cikin al'ummarsa su ne gaba khairul quruni qarni me yasa saboda alqur'anin ya sabka suna nan tare da su su ne farkon wanda suke ma alqur'anin shidda sai Allah ya ce da su kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ku ne mafi alkhairin al'umma wanda an ka fitar saboda kuna tare da annabin da adda alqur'anin kuma ku yake sabka kun ka fara aiki da shi shi yasa kun ka zama to top ilmiya kaga daga nan dan shi ya samu problem Allah ya ce mu mutun khair shi ko ya ce aba mutum alkhairi bane bayan wannan wata al'umma ta tafi kowace al'umma da duniya al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas sahabbai su za su shiga sannan mu biyo baya wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan wasatan nan ba ana nufin tsakiya ba da yawa masu fasara da suke an sanya al'umma ta tsakiya khata wasat ba a ce wasu ba in an ce wasu aka yi tin aka yi musu niskin tsakiya wasat ana nufin abinda shine mafi alkhairi khiyaran wa adla suka ce an ɗauko shi ne daga wasat tsakiya saboda in dabbobi suna cin abinci sun ka fara da farko mai kyau yana tsakiya to nan ana nufin khiyaran wa adla don mi don mu ne al'umma ta karshe daga gare mu babu wata al'umma tashin duniya za a yi to ya zai a ce mu muni na tsakiya wannan kuskure ne na fassara da waɗansu suke aikatawa dole sai ka je wajen malamai larabci bai isa to mu ne muka fi kowa cikin al'ummomi me yasa saboda mu ne al'umma alqur'ani wasu an ba su attaura wasu an ba su injila wasu an ba su zabura wasu an ba su ni mu ko an ba mu alqur'ani shi yasa mun ka fi kowace al'umma kima da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wane ne yafi Abubakar Siddiq ba mutum ɗaya ba cikin jinsinta jinsi hadisi na sayyidina Usman radiyallahu anhu na cikin sahihul Bukhari manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama cikin al'ummar da ta fi kowace al'umma wanda ya fi a cikin wannan al'umma man ta'allama alquran wanda ya nemi ilimin alqurani wa allamahu ya sanar da shi ko cikin wannan al'umma kuma shine top a ce in kana son ka zama mai yarkin wa ga al'umma ba wai ka iya faransai ne da angale ba ka zama minista ko kai shi ne ka zama masanin alkur'ani kana karantar da alkur'ani kana aiki da alkur'ani ka fi kowa amma ba don alfahari ne kuma shi yasa president na retret ko bai retret dj na retret ko bai retret ko bai retret duka funksionin suna retret ko don Allah ku kame wani malami a nan Nijar ko a duniya wanda kuka ji an ce ya taɓa yin retret akwai shi ba aikin da ake retret ba ne ba su na Allah ne babu salar ko akwai salarkin ba don salarkin ake yi ba shi yasa kake ganin malamai kullum ba ruwansu da salar shi yasa ba su taɓa yin retret ba kuma suna in yau mallan ya ƙara kwana guda kuma ya ƙara daraja amma kwamfisiyonar sai ya ƙara aiki yanzu shi kenan ya koma bai rayuwa ba ta da makin musamman waɗanda ba su aikata adalci ba cikin aikinsu Allah shi muna tsari to yanzu cikin al'umma mun samu shi ne wanda an mafifici akwai hadisi yana cikin sahihi muslim ɗaya daga cikin gwamnoni na sayyidina umar nafi bin abdul haris sun haɗu da sayyidina umar sayyidina umar istamalahu ala makka ya aza shi ya zamanto shugaba a makka sai sai na umar ya tambaye shi ko ya tambaye shi man istamalta ala alwadi wa ka aza akan wadi kamar wani wuri a ce kamar a ce wata abin nan in an ce wagga gubernura ne gwamna ina wa ka sa su prefe misali sai ya ce ibnu abda ibnu abda wani mutum da ya ce ma ibnu abda ba san shi ba sai na umar ya ce wa man ibnu abda wani ne ibnu abda sai ce maulan min mawaliya yana da cikin maula in an ce maula yana ɗaukar mutumin da ya shigo cikin wata kabila ta ɗauke shi amma ba ɗan kabilar bane ko kuma yana ɗaukar bawa ne wanda an ka yarta tunda kalma ta maula tana ɗaukin wanda ya yanta wani lokaci amma nan ba ana zancen imani da daraja ba balle a ci haka sai sai na umar ya ce astaghatha alayhim maula istakhlafta alaihim maula na an shahi hamzatul istifham kina a istakhlafta alaihim maula karasa wanda zaka sa sai maula wanda tana yiwa bawa ne ko ko yayi baro kabila shi ne ya zo cikin wata kabila ta ce eh innahu alimun bi kitabillah ya san alqur'ani wa alimun bil fara'id ya san ilimin rabon gado da sai na umar ji haka ce tabbas amma innahu qad qala nabiyyukum sallallahu alaihi wa sallam sai na umar ce manzon ku ya ce inna allaha tabbas allah la yarfa'u bi hadha alkitabi aqwama Allah zai ɗaukakar da waɗansu mutane saboda alƙur'ani makaranta alƙur'ani na duniya sai ka duba ka gani ba ɗiyan masu kuɗi ba ne shek mahmud khalil al-khusari garin su ƙauye ne a misra a sheikh abdulbasit abdulsaman ƙauyen ƙauyen ƙauye ne ya taso Allah ya ɗaga shi ga wani abu a duniya Sheikh Ja'far Mahmud Adam ba ɗan Kano bane daga Daura ya taso ya zo duniya ta san shi. Masu ba da sallah a masallacin Makka da na Madina mafi yawancin su ƴan ƙauye ne. So Ali Jabir duka ba mutanen Makka bane ma an ko Madina wani lokaci duka daga ƙauye ne suke hitowa. Shi yasa in ka san Alƙur'ani ba wani president wanda zai samu kima irin taka babu shi. Kai da ka sarka maganin ka ba ba aji. amma da ka bude gidan radio sai ka ji an ce za mu sa Sheikh Mahmud Khalil Al-Khusari akwai wanda isa ya hana kai ko magana ka bayan ka mutu ko ka sabka kana president ko an ce a sa magana ka ce ba a sawa misa ji magana ka to kaga wa yad'u bihi akharin kuma Allah yana bai da wasu kasa shi yasa zaka ga mutum ya yi aikin gwamnati ya yi ministir ya kare bai iya ma karatun ƙur'ani ba shi kenan ya koma komi ba komi ba Allah ya ɗaukakar da masu alƙur'ani ko an ci ko an su da haka Allah ne yake ɗaukakar da alƙur'anin da masu alƙur'anin babu abin da zai zo ya samu alaƙa da ƙur'ani a ce ya yi ƙasa wallahi ƙarya ne waɗanda ina ja muku misalai ne ɗai bayan ɗaya don ku fahimci cewa shi alƙur'ani da an ce ya shigo to ya mai da abin ta na ba ku misalai daban-daban daban-daban game da alaƙa alƙur'ani da dukkan waɗansu abubuwa sawa'an mutum ne sawa'an mala'ika ne sawa'an allon da alƙur'ani ya sauka a jikin shi ne a'a duniyar da alƙur'ani ya sauka a sama'u sama wadda alƙur'ani ya sauka a cikin ta bakwai yaren da alƙur'ani ya sauka da shi al'ummar da alƙur'ani ya sauka gare ta annabin da alƙur'ani ya sauka a gare shi gidan annabin da alƙur'ani ya sauka a gare shi dukkan su kowane ya kuma shi ne mai shi yasa yin wasa game da karatun alkur'ani ba karamin hatsari bane ga al'umma kuma kuna ganin musabaka da ake yi na duniya mutum ya zo sai kaji an ce dan Niger ya zo firimi ga Larabawa ya koma to kuma ya aka zo za a bada sallah bari mu ɗauka sallar idi wa yake bada sallar idi ha e wa yake marasa idi malamai saboda ni president na ba da sallah prime minister president assembly national lay minister suna ina baya don mi don ku gane wannan ba don alfahari bane don ku gane hakikalin gaskiya so sai mu aje wannan sai mu je nukutan mu ta karshe saboda lokacin yana ta tafiya kuma ya kamata mu yi transition point sai muka ce meye dalilan da suke kawo mutane suna wasa da alƙur'ani dalilai kala biyu ne akwai dalilai waɗanda mu ne muka yarda da su mu ne muka yi provokin su akwai dalilai waɗanda kuma daga waje suka zo muna paske an yi kolonizan mu waɗanda suka yi kolonizan mu ba su kimanta Allah ba ba su kimanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ba su kimanta alqur'ani ba waɗanda su ne manya-manyan matsaloli guda duk problemkin da za a yi ko ciki ko waje lokacin da alkur'ani ya fara sauka shine darajar al'umma Allah ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa innahu la dhikrun laka wa liqaumik malamai suka ce la sharaf alkur'ani daukaka ne gare ka da kai da al'ummarka amma mutanen makka suna jin ana karanta alkur'ani da larabci ba wai da bayanan da ba su ji bane amma ba su dauke shi da muhimmanci ba sai da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kai ƙara wajen Allah wa ƙalar rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura ashe ba yau bane mutane na sun dauki wannan alqur'ani abin gudu fama lahum an at-tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustaqim gudu suke da an ce alqur'ani shi kuma gudan alqur'ani humur an ka Allah ya su jaki shi ne farkai ko kaga ya koma farkai mustaghfira farbat min qaswara jaki na wanda kuma cikin jahannama za shi mai gudanar Qur'ani malaman balaga suka ce cikin alqur'ani ya rabbi ya rabbi guda biyu ne tal dukkan abin da ya saura sai dai kaga rabbi rabbi rabbi rabbi to ita ko ya harfun nida lilba'i kira ne zuwa ga wanda ya nisa in wanda yake kusa ne a ake cewa a muhammad amma ka ce ya muhammad ya yi ni ya yi nisa to duk annabawa da musulmai da kafirai duka rabbi suke cewa sai su ce ya unnida saboda allah kusa yake kafirai suke cewa ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون كان سورة قال الله لك سبسي يا ربنا با. النبي يوسف يبكي ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث بيت يا ربي با النبي نوح يبكي ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين ربي ربي ربي ربي to a ce da annabawa da musulmai da kafirai duka suna kiran Allah da rabbi rabbi su cire yaƙun amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya fi kowa sanin Allah kuma Allah ya ce mai wa'iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib kuma a ce ya ce ya rabbi kuma dukan ya rabbin ga shine ya faɗe su wa qilihi ya rabbi inna haula'i qawmun la yu'minu kasan sun su to shi ya an kashi da su kowa sanin Allah kuma ya sa ya duk da shaidan rabbi na yake qala rabbi bima aghwaytani bai ce ya rabbi ba a to kenan shaidan ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce haka sai suka ce a a abinda yakin nan ta shigo abubuwa ne aka aikata waɗanda har sun sa annabin ya ya wato bakin ciki ya sa shi har ya kai yana kiran Allah da harfin nida domin guje ma alkur'ani yana tada hankalin annabi shi yasa yace ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura mutane su ki imani yana tada hankalin annabi shi yasa yace wa qilihi ya rabbi inna haula'i qaumun la yu'minun shine hikima albalaghiyya a cikin wannan to dalilan da suke sa mutane na guje ma alqur'ani suna da yawa asalin su dai daga shaytan ne namu mu da kanmu muke provoke su na biyu turawa sun kawo mu da su duk wanda yake tunanin duniya yake so bai son lahira dole na bai damu da alkur'ani ba ita ko duniya da lahira duka suna tare da alkur'ani karka sa tsammani in ka karanta alkur'ani baka da abin baka da fitirwa sai da samurai masu kuɗin Nijar ba su karanta Qur'ani ba su karanta Faransai ba su karanta Angale ba kuma suna da duniya akwai mai doktora a cikin economy shi na nan bai da ko sai exam avenir da hannun Allah ne yake limamin makka kun san limamin makka masu bada sallah makka ko wani imam kun san salarkin shi in an ka maida shi sai fa 10 millions de francs CFA chaque imam in yana an sanye university chaque mois yana da 10 million sun zan nawa 20 million in yana bada shari'a fasce saudiya malamai da suke shari'a a justice biyan shi ya kai 10 million nawa kenan 35 million to akwai imam kin da 35 million yake duka farmuwa ko president na dukan nan 35 million farmuwa a'a ka'ida abin da an ka faɗi 35 miliyon abin yana ga hannun Allah akwai wani malami ana kiransa Abdullah Baffa malami da yake Saudiya mai kula da wuraren Alƙur'ani sai ya zo Benin da ya zo Benin yana bincike kun san Benin babu musulmi sosai irin yadda ya kamata suna da yawa amma dai ba irin mu da adda kafir bin na fusan musu sai aka samu wani yaro hafizin alqur'ani kuma ya iya sauti irin na khalil mahmud al-khusari murya mai kyau ya karanta alqur'ani to kullun in ana son a ci nasara wanda ya iya a rinka bashi kado babba in kana son iyayenka su yi karatun qur'ani ka ce duk wanda ya hardace zan bashi bibil wanda ya hardace juzo amma kafin in su mai zuwa da sai zuwa amma sai ka azauta dini abdullah basfar sai yabba wannan yaro minha ta zuwa jami'an madina ya karatu ya ɗaukan mai etaj shi kaɗai ya zauna don ya yi karatu a jami'an madina ya sai mai etaj na san miliyon de france fa a ƙasar benin ya bashi a rinka mai haya ana bashi kuɗi kusa abin da ya faru arna sai sun ka ta shiga musulunci suna ta saƙe su makaranta he ya kowa don haka wanda duk da ce ma in ka karanta qur'ani baka da avenir lokacin da muna libi muna karatun qur'ani da mu akai wai mun zo Niger ba mu da avenir wahala za mu yi cikin yau tun 2000 week 2009 ne karfi university ga ni cikin yamai kuma ban yi yunwa ba kuma ban mutu ba kuma ga nan ina jin daɗi in ji in koshi sai ma na taimaka ma wani ina talauci yake talauci bai tare da alqur'ani wanda bai ce ma a'a alqur'ani shi ke ɗaukaka mutane ya ba su abin da sai sun taimaka ma wasu akwai wani mai kuɗi ya rasu a ƙasar Najeriya ana kiransa Isiya Karabiu hafizan Alƙur'ani har da kamfani na jiragen sama yake da shi kamfani na jiragen sama ko ba da su Alƙur'ani ne ko ya maka an karanta Alƙur'ani a san mutunci to wannan tunanin na cewa babu future babu avenir babu kaza babu kaza sai ne fabre yau university Abdul Mumuni sai ka iske mutum yana karatun likitanci ya haddace Qur'ani sai in doktor kuma hafizan Al-Qur'ani dan haka karatun Al-Qur'ani bai hana kai lafkon kuma bai hana kai kasuwanci kuma bai hana Allah ya baka arziki wasu dalilai kuma daga cikin waɗanda suka zo muna turawa da suka zo da sun iske mutane suna zuwa makaranta sai suka kawo lafkon sai aka ɗauki lakwal da muhimmanci yau kana ganin mutum zai ba da 300 mil 500 mil 1 miliyon dan shi ya karatu lakwal far'a amma makaranta ya ansa 50 mil far'a hey ya yi yawa a bagumo me ne a bagumo ɗanka ya yi karatu alƙur'ani ya yi maka addu'a ka samu aljanna ɗanka in ya zan doktor ba dole bane ya taimaka ba wanda ya karanta alkur'ani shine in ya samu ya tuna da baba wanda ya lakol da ya yi aure ya kare da kai daga abokan shi sai surukin shi sai mata ta yi ma voiture ma maison mes enfants ma femme ya zon doktor kun gani waɗanda ɗiyansu suka yi lakol zalla wani na faransa wani na kanada su dawo suna doktor doktor ba su taimaka mai sai tausayin ya zo ya fara dizi sai su bar shi sai ya mutu shi kenan su sun sai zuwa hakuncin su to da tsaro sai suka hana a kimanta alqur'ani kuma suka sa malamai kada su samu abinci suka ce il faut que masu karantar da qur'ani ka a taimaka musu da malam rago na kwarai malam riga ta kwarai malam kaza ta kwarai malam kwai mai kyau malam mata ta kwarai malam gida na kwarai malam gonan malam a nome haɗin malam a tsare a kawo gida yanzu ku duk babu wannan sai an kace malam bannan ba su da amfani cikin al'umma sai malam ya koma ya ci bashin gari gugu ya ci bashin omu ya sake wagga hanya ya sake wagga hanya kwana biyu bai iyawa sai ya aje sai ya yi kwatano sai sai da amallon sai a ce ya kai kwatano a ce wani ga ba ya ce karantar so qur'ani zai ba to in malam ya ce bar ɗiyanku da ku da ɗiyanku duk kun halaka ku ne ake raya ma al'umma da ɗiyanku to yana da kyau mutane sirtu alhamdulillah yanzu mun fara gane muhimmancin makaranta alqur'ani a cikin al'umma in kun kai sake masu karanta matsayinku alqur'ani suka gudu wallahi ku ne kuka halaka duk mutumin da ya yi alkur'ani kasashen duniya da ta na akai tun da nikari university burkina an buɗe wata babban makaranta aka nemi in zamana na kiya za a bani gida villa in zamana da salar na je burki abin ga cote d'ivoire an domin na wajen musabaka ta afirka je suis le premier suka bani salar da wurin zama da komi mai tsoka na kiya inda ni ƙara ke libi a university j'étais parmi ni ne daga cikin les trois imams kuma aka ɗauke ni za a bani salar tuwa salar farmuwa na gudu in ka iya ƙur'ani duk inda ka sai duniya ana son ka zama da hannu wallahi wanda yake da nivo mai kyau cikin ƙur'ani sai ya so yake zama cikin nisha don haka kuwa hattara da abin da yake zuwa makarancin ƙur'ani ba wai sai watan ramadana ya kama ba a yi haka a yi haka a yi haka a ce ina halaran ba yanzu an zumuwa duk ba kusan inda an ramu yake ba ba kusan ya ci ba bai ci ba sai yanzu watan ramadana ya kama to ku da adda kuɗin da girma da matsayi da daije da mi da mi ku shiga ku ba da sallah mana me yasa kuke sashe ba ku sallah Allah ya kyauta malamai lokaci yayi ina ganin nan ya kamata in dakanta inda muka faɗa ya zama sodi dai Allah shi ba mu gada wanda mun kai kuskure kuma Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh